أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لي فانجعني بها في دائرة عنايتي أنا قد كنت ترفعني بها إلى سماء جدك وإتايتي ونور تحصني بها والمنتمين إليه من جور الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وبديان الغضاة المتربصين وشمات الأعضاء القائمين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى فاجت أدواركم أسوان شري مكارن البركة شر منا أيها الثاني شري دا يكي تتونا موضوعي موضوعي أما أنجانا الدين المسلم شر أيها الثاني na yau zai zamanto ci gaba da darasinmu na jiya wanda yake da taken alaka na dukiya tsakanin ma'aurata guda biyu ko ko fiye da biyu a jiya darasinmu ya ɗauke mu inda muka yi karatu Allah ya ba mu dama da iko inda muka yi karatu akan hukuncin ciyarwa akan ma'aurata akan ma'aurata wane ne ciyarwa ya wajaba kansa sannan muka zo muka karatu akan musulunci ya tabbatar wa da mace haƙƙi akan dukiyanta tana da dama ta yi tasarrufi a kan dukiyanta sannan musulunci ya yarda a mata da miji su yi tarayya a kan dukiya gwargwadon yadda shari'ar musulunci ya wajenta sannan har ila yau a karatunmu na jiya musulunci ya gaya mana cewa ilmantar da mace mata matan aure hakki ne akan miji kamar yadda yake baya halatta da miji ya taɓa wani abu daga cikin dukiyar matarsa sai da yadda haka nan karatun ya ɗauke mu wanda a kansa ne muka zauna muka tsaya shine ya halatta mace ta iya wa mijinta kyauta na dukiyarta ko ko na wani kaddara nata da sharaɗi ba za ta ƙara komawa ta ce ta fasa wannan kyautan ba har jiya cikin raha muka kawo cewa misali ta ba shi gida dan zai kara masa kishiya ce ta fasa kyautan gidan da shi za ta kwashe muka ce musulunci bai yadda ba domin mene manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'aidu fi ibadihi kal'aid fi kai me yin kyauta ya koma ya ce zai kwace to tamkar mutumin da ya amai ne ya koma ya ce zai dashi yau shirin namu zai ci gaba a mala yake cewa idan mace ta baiwa mijinta rancen kuɗi to wajibi ne wannan mijin ya mayar ma da wannan matar kuɗin nan nata karkai abin da wasu mutanen mu suke cewa to ai ce bare ne kuma da ne ne muka ce a to in ce bare kai ba dan wana shi kenan sai ka cin yawa matar da dukiyarta a'a ka'ida ta addinin musulunci musulunci ya yadda miji da mata ba su yin alaƙa na dukiya bisa sharaɗi to wannan yana daga cikin sharaɗin in ta ba ka rancen kuɗi ƙaramin kuɗi ne ko manyan kuɗi ne to wajibinka ne ka mayar mata da shi in ka mayar mata da shi to ko shakka babu ranar lahira sai Allah subhanahu wata'ala ya kwatan mata hakkinta lallai mutanenmu da yawa akan faɗa cikin wannan kurakuran sai mutum ya ce to ɗan naira hamsin ɗin da mata haka ta ta karanta ni sai a ce ma sai na biya ko tausayi ba ta da shi a'a dan uwana in dai har kalmar rance ya shigo ciki kuma akan haka ne ta ɗauka ta bayar to hakkinta ne a cikin addinin musulunci ka mayar mata da wannan in ko kake ranar lahira za a ɗiba cikin cikin ladanka a ba ta wannan a madadin wannan naira hamsin ɗin da ka kwatan mata ko kai in mayar mata haka nan wasu babu ce ai so ai ajiya ta fi karfin naira hamsin da ko da ta fi karfinsa in dai a matsayin rance ne a matsayin rance ne to wajibi ne a mahanga ta addinin musulunci ka mayar ma da wannan matar taka wannan kuɗi da mene da taranta maka amma idan ya zama to a figa irin wannan ne cewa maman wani maman sajira ba na hamsin nan kaga wannan baka ce ba na aran hamsin ba ba sani ba yan sun gane wannan ba na aran hamsin wannan abu ne wanda yake daban wannan abu ne wanda yake daban to tun da cewa aka yi a ba da aro ba cewa aka lafazan aro bai fito ba a ciki to babu bukatuwar a ce wannan ya zama dole sai an mai da shi amma in dai har lafazi ya fito na cewa ba na aro ita kuma ta ɗauka ta bayar a matsayin aro ɗin to wajibi ne fa shi ma wancan in ta bi jirgi da shi ta baka ne a matsayin aro ba wai a matsayin kyauta ba sun sace ba kyauta ba ne to akwai akwai bukatuwar kamar ya musu da hakkinsa amma in ita ne ta ɗauka da kake ranta mu da ce ai tsakanina da kai kuma babu da shi sai dai kyautatawa da kyauta shi kenan wannan kamar yadda muka faɗa a darasin jiya fakuluhu hani'an ma'ida haka nan musulunci ya yarda cikin mu'amala na dukiya tsakanin ma'aurata guda biyu a yi tarayya akan wani mashru'i miji da mata su yi tarayya kan wani project hakan da cewa da turanci kan wani project kamar misali gina gida siyan mota ko siyan wani abu wanda yake valuable ne a cikin gida za a yi amfani da shi ko wani abu makamancin haka ko kuma kamfani ne za a haɗa haɗaka a yi me ake kirawa a haɗa gwiwa a gina a samar da wani kamfani ko a gina kamfanin musulunci ya yarda miji da mata su yi investing domin cimma wani riba sannan wannan matan fa tana nan da shiyanta da ribanta gwargwadon abin ta sa a cikin wannan kasuwanci in gida ne ta sa kuɗinka kai ma ta sa kuɗinka aka gina wannan gidan ba wai a matsayin ta baka kyauta ba to tana nan da shiyanta tana nan da rabanta a cikin wannan gidan ka kiyaye magana miji da mata su haɗa kuɗi sai buloti wannan ya kawo naira miliyan ɗaya da rabi wannan ya kawo naira miliyan ɗaya kaga miji ya bada miliyan ɗaya da rabi kenan mata ta bada naira miliyan ɗaya kuɗi ya tashi naira miliyan biyu da rabi aka sai wannan filin to wannan matan tana da rabo a cikin wannan filin na mene na wannan kaddaran kudin za a raba wannan kudin zuwa gida nawa yanzu zuwa gida kaga biyu biyu hudu biyar za a raba shi zuwa gida biyar domin za a tafi a kan naira dubu dari biyar biyar shi sa za a raba wannan filin a zuwa gida biyar to sai ta ɗauka kashi nawa yanzu za ka ɗauki kashi biyu kai kuma ka ɗauki kashi uku tunda kai ne ka bada miliyan ɗaya da rabi kaga dubu ɗari biyar biyar ɗinka ya fito ke ita kuma tana nan da ne nan kashi nawa kashi biyu ta yi kenan akalla a wannan gidan za su sama kusan raji ko kuma kwata abin da ya ɗan gota kwata kenan a na filin haka da wani abu za su sama a wannan gidan haka nan idan aka taru aka gina gidan to tana nan da shiyanta ko da Allah ya kyauta Allah ya yafe rasuwa ya zo mijin nan ya rasu to ba za ta za a raba wannan gidan gaba ɗaya ba ne sai an ware mata hakkinta sannan sai a fara raba sauran abin da yake domin haƙƙinta ne wannan wanda da yawa daga cikin mutanen mu an yi wannan kurakuran an cutar da matan Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana haka nan kuma a kaddar cewa ba mutuwa bane ta zo mutuwan auren ne ka zo ko ya ake cewa da Hausa rabuwan auren ne ya zo shikenan wani abu ya dan hada su tsakanin miji da mata wanda dama ba a rafawa ko kowane kowane ma'auraci ya san ba a rasa dan sabani nan da can to wannan sai aka dan samu sabani wanda hankalin mijin har ya hasala yake ma ya ya fasa auren ko ya sake ta to jin ya sake ta ba bai hana ta wannan bin wannan hakkin nata tana nan da hakkin ta a wannan gida ko a wannan fili da aka siya dole ne shari'ar musulunci za a bi mata hakkinta in ko wannan mijin yake ba ta hakkinta to za ta ci gaba da jinsa hakkin nan nata har zuwa ranar lahira kai ku dan uwana da aje lahira a ce a can ne za ka kiya ai gwamnatin a nan duniya ne mutum ya biya Allah mun tuba Allah ya yafe mana abu na gaba wanda yake da alaka da ma'amala ta dukiya tsakanin ma'aurata shi ne aikin mace a wajen gida musulunci shi na farko tukunna musulunci mas'uliyya ta farko da ya daura wa mata shine ri'aya na iyalanta ma'ana lura da iyalanta wanda iyalan nan ya haɗa mijinta da yaran da Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da shi sannan kuma ri'aya na cinciyar wannan mai gida da ke cikin wannan gidan property din shi da ke cikin wannan gidan an gani ko sannan kuma ta tsaya ta ba da cikakkiyar tarbiyya kan wa'annan yara da za su taso shi ne na farko ke sannan musulunci ba ya hana mace ta yi aiki ba ne wajen gida a musulunci ya yadda mace za ta iya yin aiki a wajen gidanta gwargwadon yadda ya dace da ita da addininta wannan ke abu na daban musulunci ya yadda mace ta fi aiki kamar yadda muka faɗa a baya sai dai wannan aikin nata da za ta fi yi a waje bai hana kuma bai karyantar da shi yadda ita ba ma'ana bai ɗauke wa mijinta haƙƙin ce da ita ba kamar da wasu ce ko abin da wasu mutane ma suke yi ne ba ma wai da shi a tunda kina aiki ni yanzu shi ke nan ba ruwa na da ce da ce ko ce tunda kina aiki kina samun albashi wannan zalunci kuma ka sani in ka je lahira mutum bai tuba ba to lallai lallai Allah subhanahu wata'ala zai hukunta shi akan wannan rashin sauke haƙƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura masa to musulunci kenan ya kore tarayyar ma'aurata wurin siyarwa a gida sai mu ce maka a'a musulunci ya yarda mace za ta iya ba da gudunmawanta wurin ciyar da gida amma ba bisa son ranta bisa ba ba ba tilasta ta za a ba abin da nake so na faɗa ke ba wai bisa tilasti ba a'a bisa ganin damanta ne za ta yi wannan abu tun farko ka sani ciyar da gida wajibi ne akan miji ba akan mata ba amma ya halatta ita wannan mata su iya ba da gudunmawa sannan lazamta mata cewa dole sai ta ciyar da gida wannan zunubi ne babba a mahanga na addinin musulunci kamar yadda muka faɗa tana da dama in an yi mata albashi a wurin aikinta ta suwo wancan ta suwo wancan ta suwo wancan ta kawo ta shi kama da nata gudunmawa amma ba wai wajibi ne bisa babi na kyautatawa da kuma taimako ita ma ga iyalanta amma ba dole ba sai dai in ta yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai kara wa dukiyarsa albarka da yawa daga cikin mutane ana yin wannan kuskura kamar yadda wata yan uwa suke faɗa take cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa mata hanyoyi mabambanta juna wanda har ma suna yin adashi cikin abin da ke samu tana dan badawa adashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta yi kwasanta haka ake cewa da Hausa ta yi kwasan zubinta ta yi kwasan zubinta sai ta je ta so buhun shinkafa babba ta kawo gida sai ta ajiye mai gida da ya dawo ya gani ko in kula ma dai shi ke nan dai maka ta kasa daurewa ta ba ga abin nan bane ya sha ba ko godiya ma babu ya sha wani godiya zan mushi bayan da ni da ke za mu shi wannan shinkafa da suka so ai ba bukatun wani godiya to wannan ai kuskure ba hakkinta ba ne amma ganin cewa Allah ya buɗa mata cikin faralarsa tana da wadatar za ta iya so wannan akalla ko ba komai ta rage maka wani nauyi naka sai ka ce mata ka gode wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkuru nasa la yashkuru duk mutumin da baya gode wa mutane in sun masa kyakkyawan abu to ba zai taɓa gode wa Allah kuma za ka tarar da haka mutane Allah zai musu wani kuma ba za su iya gode gode masa ba sai Allah mun gode da kai mana wannan farla ka sa bukamu mu ya faru mun gode Allah da ka buɗa mana muka samu wannan kuɗin mun gode da ka samu ka samu wannan abincin ko wani abu muka fi saboda ne ne da amma mutane na masa abun aljini baya iya musu godiya to gashi Allah ma da kansa yayi masa kenan ya ke gode masa abu na gaba ya halatta miji da mata su iya zama su tattauna cewa wannan kuɗi da nake samu ni ga abubuwan da zan yi da shi shi ke nan alababin shawara mutum zai iya cewa ni ko ba na ganin ya kamata ki kaza da wannan kudin kaza nake ganin ya kamata ki da shi saboda kaza da kaza da kaza alababin shawara idan ba takka da ke aiki ba ta nemi shawaran ka ba kan yadda za ta yi da zuciyanta dan uwana kanka tilasta ta akan kanka tilasta ta domin hakkinta ne dukiyarta ne yanzu ba dukiyarka ba ne sai dai in an ga zai zamanto babi na almubazzaranci to a wannan gaban musulunci bai yadda da almubazzaranci ba ko mi kankantarsa domin Allah subhanahu wataala ya ce wala tubazzir تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا saboda na ga mace kuma za ta fata harka ta almubazzaranci to wajibi ne kuma mijin ya sa baki a wannan lokacin ala babu shawara shi ma haka to yanzu ya za a yi wannan mata ne Allah ya riga ya kaddar cewa ta fara yin aiki bisa yadda na mijinta kuma aiki wanda ya dace da ɗabi'arta da kuma bisa karantarwa na addinin musulunci to a wurin wannan aikin kuma akwai wasu abinci wanda ita ce so ta rika ci kamar a rika cewa za a ci na za a ci wa ɗaya za a ci wannan za a ci wannan za a ci abubuwa ne wanda ba shi ake ci a gida ba to za a ɗaura ma miji ne wannan ko ba za a ɗaura ma sai shari'a musulunci shi a duk abin da yake ba wajibi ba ne a'a ita ne yanzu take so ta rika ci saboda wannan aiki da take yi to wannan kuma ita za ta ɗauke makanta wannan ita ne za ta ɗauke makanta ba miji ba abu na gaba sanya sharaɗi yayin da za a bar wannan matar su yi aiki. Malam ya ce, lalle ya halatta a shari'ar musulunci kafin a ba mutum aure a yi shari'i da shi. Cewa wani mu za mu baka auren yarinyar mu Fatima bisa shari'i za ta yi aiki. Idan ka yadda aka baka wannan auren a bisa wannan shari'in to wajibi ne ka cika wannan shari'in. domin ne kasar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cewa almuslimuna ala shuru'i su musulmai suna kai sharadin su abu na gaba bayan an zo an fara aiki sai ya zamanto akwai wasu matsaloli wanda suka taso wanda har yana kokarin ya taba zamantakewan auren an gano wannan ko an fara aikin an yadda an fara yin aikin to sun ya zamanto ga wasu lalurori sun taso saboda aikin yana kokarin ma ya taba zaman auren ko yana kokarin ya taba tarbiyyar yaran to a wannan lokacin fa musulunci ya yadda kuma eh kin fara kallo na sosai musulunci kuma ya yadda mun ya ce a zaman aurenki shine primary assignment ɗinki yin aikinki wannan secondary kamar da larabci ka ce da farilla da sunna wanne ke gaba sai a ce maka farilla to sai ka ce zaman aure shi ne farilla wannan aiki na ci sunna ne ko ma mustahabi saboda ka farillan nan ya sha ne ya shafa sunnan da ta mustahabi saboda ka yi haƙuri zauna ki lura da zaman aurenki da lura da tarbiyyan kuma wannan yara wanda Allah subhanahu wataala ya ɗaura mana wajibi a kan cewa mu ma'aurata dole ne mu zai tarbiyyar iyalanmu da kuma yaran a gurguje kafin lokaci ya ƙara riskanmu ba ya halatta a shari'ar musulunci a rataya shara'i yayin da za a bar wannan matar ta fara aiki cewa to za ta rika ciyarwa zan bacci aiki da sharaɗi za ki kace ni gida ibtida'an yayin farawa koko a tsakiyar shi koko ne ta rika ba da wani rabi na salari nata musulunci ya ce baya halitta ciyarwa hakkinka ne yalla bai ka ciyar da gidanka wannan matar ke samun kuɗinta bisa yardanta ne kai da ta yi wannan aiki ko ko bisa sharaɗi ne da iyayenka shakanta maka kuma ka karɓa ko da haka musulunci bai yadda baka shar'anta mana cewa to sai ta rika biyan ka ko sai ta rika ba da wani abu daga cikin salari na ta musulunci bai yadda ba kamar yadda musulunci bai yadda ba kuma mata suna zaman zaman ta a gida kawai ta tilasta mana ka ce ai dole sai ta fara aiki aiki na wasu musulunci bai yadda ba da za ka tilasta masa cewa dole sai ta yi aiki musulunci bai yadda ba to da yawa daga cikin mazaje suna amfani da dama da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na zamantakewa wurin munanta wa iyalansu mai musulunci ya ce musulunci abin farko shi kira musulunci ya ce lallai akwai haƙƙoƙi da suka wajaba akan ma'aurata miji akwai akwai haƙƙoƙin da yake wajibai ne a kansa mata akwai haƙƙoƙin da yake wajibai ne a kanta kowa dole ne ya kiyaye waɗannan wajibobi kamar yadda akwai haƙƙoƙi da musulunci ya shar'anta ma kowannen su to kowanne ana buƙatar a kiyaye masa mene haƙƙoƙinsa baya halatta game ya mulanta wa matarsa akan aiki da take yi ta hanyar hana ta zuwa wurin aiki ko ko ma ya neme ta da ta yi ritaya ko ko ta aji aiki ba don komai ba haka kawai don munantawa ko ko kuntata mata musulunci shi bai yadda ba in dai da niyyar kuntata wa matan ka ne kawai zaka ce ta daina aiki ko ka neme ka bar aiki musulunci shi a amma idan ya zamanto ba da niyyar kuntata mata bane dan maslaha ne na gidanka na lura da ko kiyaye zaman auren ko ko lura da tarbiyyar yaranka ko ko lura da dukiyarka misali mutum zai zamanto matarsa tana aiki sai zamanto tana ma'amala da wasu mazaje wanda bai yadda ba ga shi kuma yana da kishi ko ko matar zamanto tana ma'amala da mazaje ba ta wani ka ba ta ba bambanci tsakanin da matan aure da wanda ba matan aure ba sakin jiki da kowa kawai ta rika magana Allah ya ce mana dan uwana fa yana daga cikin kurakurai da matan aure suke yi a wurin aikin su za ka ga yadda suke sakin jiki da wasu mazajen wanda yake ba maza ba muharraman ka bane da yadda suke girmama wasu mazajen a wurin aiki ba ta girmama mijin taka muka mu jira to duka wannan kurakurai ne wanda ya kamata a ce a gyara to zai yi saboda irin wannan kurakuran nake ci to shi zai sa matarsa ta bar aiki to tana mu'amala da maza kamar ba matan aure ba ko ko tana yin abubuwa ba wani kamun kai to musulunci ya yi saboda aure shi ne waje wannan aiki kuma sunna ne ko mustahabi ko ko ya zamanto ga yaran nan a gida babu ta ba wanda zai ba su tarbiyya ko ko kanta dai ba su ba yaran da tarbiyya yara su yi abin da su ga dama a gida to gudun kada tarbiyyar yara ya lalace musulunci ya yarda miji zai iya dakatar da mata a kan aiki ta tsaya ta lura da tarbiyyar yaranta kamar yadda musulunci ya yadda idan kana da gida sai matanka za ta wurin aiki sai ma ka ta wurin aiki an kulle gida sai barayi sun sarka hauro muku suna muku barna a gida to musulunci ya baka ga dan wani ko dai ka dauko mai daji wanda za a rika biyan shi ko ko matan nan ta zauna a gida domin shine wajibinta domin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana siffa na mace ta gari wanda yake cewa idan nazarta ilaiha farratka idan ka kalle ta za ta faranta maka rai wa idza amarta ata'ata in kai maka umarni kai aikata abu kaza za ta yi maka biyayya wa idza tukta anha hafidaka fi nafsiha wa malika wa malika ko awa kama qala sallallahu alaihi wasallam haka nan idan baka gida za ta kiyaye kanta ta kuma kiyaye maka mene dukiyoyinka na wannan gidan kaga yana da cikin haƙƙin iyali kenan ta lura da dukiya na mai gidan a cikin wannan gidan kada saboda mai gida baya nan a bar yaran shi su jawo tv plasma su fada shi a ta ai na baban ku ne zai ƙara so wani yara kun kanku a'a musulunci bai yadda ba domin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da ta hada shi kin hada shi kin kina yarinya ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma dukkanin ku sai an tambaye ku akan abin da aka ba ku shi yan uwana abin da zamu yi dauka kenan a cikin wannan darasin abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana shehunanmu da malamanmu gabaki ɗayansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri jagoranmu farfesa Ibrahim Ahmad Makari muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya Allah subhanahu wataala ya ƙara masa jagoranci Allah subhanahu wataala ya amfana zuri'arsa Allah subhanahu wataala ya ci gaba da amfanar da al'umma da shi a sauran yan uwa da suke ta kaiwa da komowa wurin ilmantar da al'umma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu tawfiki ya ƙara mana baki ɗaya midiyaci za mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alheri ku da kuka yi jabarin kallon mu da sauraron mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya wajen ciyan ku albarka Allah subhanahu wata'ala ya amfana zuriya innahu wali dalika alqadir alayhi ni'mal mawla wa ni'mal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh